But إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتالي في بنظرة تأتي لنا بالزفر هل يو من أنندي كان ونا آية البركة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في حصمه يسبح له فيها بالغدو والأصوال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب تومي مغنر مسلاتي to kuma masallacin nan har yau shine zawiya kuma zawaya duk sufaye sukan ambaci masallacinsu zawiya ma'ana yanda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yake shine ma'ana zawiya wannan a dunkule kenan yanda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yake gidan baki ne ɗakunan sahabbai ne wanda ba su yi aure ba kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa wajen jiya ne wajen karatu ne na shari'a ɗin wajen zikirai ne na imani da na ihsani ɗin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauka yana yi wa al'ummarsa bayani sannan kuma idan ya gama ba da wannan shari'a na zahiri wannan hanya sannan ya zauna tare da waɗannan bayin Allah masu zikiri wanda ake ce musu ahalus sufati masu zikiri ahalus sufati abinda Allah ya kwaranyo masa na daga faidul kudusi ya gaggaya musu duk su suka rawaito hadisul kudusi su ahlus sufati dinnan cikin ɗabi'o'i cikin gyaran zuciya cikin kaza su kuma masu karɓan shari'a masu karɓan hukunce-hukunce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su iya nasa duk baki ɗaya to haka wannan zawiya ta manzon Allah masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ike Allah tabaraka wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تقيم من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا هاي آية ya rasulallahi haƙurtar da kanka ka haƙurtar da kanka ka zauna tare da waɗanda suke ambatan Allah safa da yamma ba komai suke nema ba sai don zatin Allah zatin Allah suke nema kan ka kau da idanka gabarinsu ka kalli duniya da ra- da- da san duniya da da rayuwar duniya ina shawarar ragowar kujerun ne da aka bar su da dinga ɗauko su saboda baki za su yi gudu ba wanda za yau da tuje ya ga kujera ta sai ya wasa wasa ana ko ko eh, eh, wata ana. Ya ce, "Ta tuje inda ya fito." kakka kautar da idanka eh, kakka kautar da idanka gabarun su turidu zinatal hayatid dunya kana ne akan kana neman kawar rayuwar duniya ka kau da idanka ga bayan Allah nan talakawan zawiyan nan taka masallacinan naka kan kana kallon kawar rayuwar duniya yan duniya da kaza kake wannan wala su ɗi man na gafal na kalba kuma kanka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsu haka kana daga ciki kana zaune da wanda zuciyarsu a raye take sun yi zikiri sun yi tafakkuri sun samu natija rabbana ma kalakata haza batila sannan ka ka bar su ka tafi wajen rufaffu wanda bayanin su zai zo nan gaba ka bar su ka tafi wajen mana gafal na kalbahu wanda mu muka ga dama muka rafkanar da zuciyarsa da adalcin Allah an zikirina muka hana shi ma ya ambace mu ma duk ga baki ɗaya sai dai ya ambaci fitina sai dai ya ambaci kaza sai dai ya wata ba a hawaye kuma ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furda kuma duk lamarinsa sakaci ne shi dai duk inda ya ga ana kokari to makiyin wannan kokarin ne a yi sakaci dai a yi sakaci dai an shato abin da babu addini an yi kaza an yi kaza ya fi so dai a yi sakaci dai a koma wa kulil haqqu kuma ka ce gaskiya daga ubangijinku take ko ko abinda waɗannan masu zikirin suka samu da wannan nasiya daga Allah ne ba hujja ba kaza faman sha'a falyum wanda ya ga dama ya imani kuma sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirce ko in kafiran na zahiri ko ko wanda ya ga dama ya butulce kufranin ni'imati da ake butulci inna atadna lizalimina mu dai mun tanadi wuta ga azzalimai ko masu waye mun tanadi to wannan idan ka duba wannan aya idan ka duba wannan karatun sai ya nuna ma zawiya kuruku haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake gashi Allah ya ce ya zauna wasbirna saka ka hakurkutar da kanka ma'allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi ya zauna da mutane a hadis na saka ka tsare kanka in an zo don tafiya ka zaka je tsare kanka tare da waɗanda suke ambatan Allah din nan ma'ana ashe ga waɗansu mutane masallaci ne na kowa da kowa amma ga waɗansu mutane kuma sun samu wani kwana an gula ko haka suke sun samu wani kwana shi ne ma'anar zawiya wani kwana na masallacin ko ɗan wani waje sun je sun zau bayan sun yi sallarsu da kowa kuma sun je sun zauna suna hira abin da suka sani daga Allah ko suna zikiri saboda ga masu sallah nan ga masu ibada na kasu dame su kowa akwai aikinsa to wannan kenan ko kuwa yan rumfa ce aka yi wanda nan ake kwana nan ake kaza nan bakin baki suke kwana nan sahabban da ba su da aure suke kaza nan masu kaza suke to suna zaune da su zawiya kenan ko ko a'a tun da dai ga masu sallah ga masu zikiri to su kuma za su ba da karatu ko za su ba da karatun qur'ani ko za su ba da lokacin da da duk a waje ɗaya ake irin wannan duk a waje ɗaya ake to sai su koma ɗan wani waje zawiya kenan ko ko abidai masu itikafi ko masu kaza su koma dan wani gefe a masallaci da su barwa dai masu ibada kuma da za su zo sallah su yi su bar musu dan gaba kaɗan to su kuma su koma su dan yi gidan sauran su ɗayar rumfan su kaɗan wanda da sun gama sallah su shiga itikafi dan ka su ga kowa ma su ta halwoyin su da kaza to wannan shi ya jawo wannan suna wani dan kwana ko wani dan waje da aka keɓance shi na zama ko wani waje da wani yake zaune a wajen yake ibadarsa ta zikiri da kaza to har kuma Allah ya wayansu shi a daji wayansu har kuma Allah ya buɗa kuma ya zamanto sufayen sun iya gina nasu ma sun iya gina nasu ma ya zama dama dan wannan aka gina ta da mai sallar da komai kowa dama ya san wajen zikiri ne ba zai ji ma komai ba ya san wajen duk gaba ki da wannan to shi sa ya zama aka sa mata sunan zawiya kuma duk sufa wannan suna ne na magari suna ne na kasashen yamma tun daga marokon su tunis su jazair su to ha kuma dukkan mumowa wanda suke biye da su ya zamanto wannan suna ya game kaga ga masu zama su yi ibada kaza wanda kuma zatin Allah suke nema yuriduna wajhahu zatin Allah suke nema Allah suke nema tabaraka wa ta'ala to to kakka kau da kanka gabaru su domin in ka bar wa'annan ka kau da to kuma kawar duniya kale kale kuma kake so za mu zo duk dai yadda abin nasu yake to kale kale kake so kuma in ka bar su kuma su ne wa'anda suka yi zikiri kamar da muka faɗa yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wa yatafakkaruna su ne masu tunani kuma su ne suka samu natija suka yi ma'arifa suka yi zauki suka yi taraki suka ce rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji baka halicci wannan halitta taka ba abasan dan wasa baka yi haka ba to sun san da dan abin da suka zo dan ibadar Allah sun san ga abin da to wannan kenan to amma in ka bar su to yanzu wajen rabta nan ne za ka je in ka cika yi ma magana addini ko magana Allah kaza kaza ma sai ku bata za ka hana mu rayuwa za ka hana mu kaza duk gaba kida kamar Allah din da addinin ba rayuwa ba ne duk gaba kida to rabkananne ne an zikiri na gabarin ambatanmu shi dai halittan Allah dai bayan auka zulmatun fi baharin lujiyar da za mu zo wata ba a hawaii kuma ga san bin san zuciya shi da zo ya yi zikiri ya yi fikiri ya yi sanadiyya saliha ba har zuciyarsa ta wanku ya yi taskiya ya yi ma'arifa ya yi kaza zuciyarsa ta ya zama wa na'an nafsa anil hawa yana hana ranta abu satar ranta ko dai ya ga abin zai tafi yanzu yanzu mai wa'azi a zai to za ka musan zuciyarka kenan za ka musan zuciyarka kenan ko shehin ya gaya masa ko littafin shehin ya gaya masa to shi zuciyarsa ta wanku wa kana amruhu furda kuma duk lamarin sa sakaci ne ma'ana duk wanda yake zawiya nan za a ga mai kokari ne wajen bin Allah wajen ijtihadi wajen zikiri wajen kaza aikin su sallah karatu sai yawan zikiri da yawan nabiyu da shehu ba su ko gajiya wayannan ne aikin su amma duk wanda yake gefe kuma ya zama yana kin wannan kuma sai dai sakaci ayi wasa ayi kaza kaza kamar da dai muka faɗa wanda ya rike tarbi shi ne abin zagi saboda shi bai zikiri da kaza kaza amma wayoyi zai ga mutum wayoyi goma a hannunsa ko wayoyi tara a hannunsa ko kaza kaza in ma bai saba ba ma dolan ce ta kashi zawiya haka za ga yazo ya shimfiɗa wayoyin da a gaban sa karasa wazifa yake yi ne ko waya yake kuma da an bugo da kaza kaza ku ku an mintunan da za a yi ya kashe ya yi tafa'i ya bi Allah tabaraka duk wannan ba ya zo ba to idan haka ta samu da abin da Allah ya sako musu da failan da Allah ya sako musu da imanin da Allah ya sako musu da wannan hadisul qudusi da duk ahlus sufat dinnan su suka zo da shi irin waɗannan karatu hadisi wajen dubu da ɗari biyar wanda ahlus sufat suka zo da shi hadisi wajen dubu da ɗari biyar hadisul qudusi sai dai malamai sun yarda da ɗari biyu a ciki malamai sun yarda da ɗari biyu a ciki sun ma sassala da kaza kaza sun sassa shi a littattafansu wayan sun kawo ɗari biyu wayan sun kawo ashirin wayan sun kawo kaza wayan sun abu to amma a wajen dubu da ɗari uku kuma yana nan tabbatacce ne amma dai malamai dai a bar shi dai kaza kaza to haka da abin da za ka yi na ai mu ba zikirin muke ki ba ai ba kaza amma a dinga faɗar abubuwa ko ko kaza kaza to wannan wani abu ne kuma da Allah ya sako musu da Allah ya sako musu a zuciyarsu da komai saboda wannan zikiri da suke saboda wannan tunani da suke yi duk gaba ba dan tunani ba ba dan abu duk wannan kere-kere ba su faru ba me amfanin wannan kere-kere me amfanin wannan ɗakunan tunani da waɗannan masu bizu suke shiga har su fito mana da waɗannan irin hikimomi da waɗannan abubuwa ai muradin shiga dama waɗannan hikimomin da suka fito da shi su a zahiri suke ne zahiri suke tunanin zahiri suke neman Allah ya ba su wanda kuma ayarsu a zuciyarsu take su kuma Allah ya ba su ayarsu a zuciyarsu kuma su tai to ce ne dai gaskiya daga ubangijinka ne duk waɗannan abubuwa da suke samowa na daga ma'arifa ɗin na daga kaza ɗin daga Allah ne kamar sha'a falyume wanda ga dama ya imani wani sha'a falyarko wanda ga dama kuma ya kafirce ko ya butulci ko ya kaza kaza amma dai fa ba an sha ba inna atadna lizalimina nara mun tanadi wuta ga azzalimai kafirci shine babban kan zalunci duk gaba gida to wannan aya an ka dube ta ta gaya ma me zawiya ta gaya ma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi ta gaya ma me zawiya to kaga yanzu idan ka taho cikin gari ko ka zo kowane zamani za ka ga wani masallaci mai kyau ne mai da an ga masalloli na kai a kulle kaga wannan ya dau wani nau'i na masallacin annabi din nan ga wani kuma dan wani lokaci za a yi karatu a ciki an an yi sallolin biyar a kulle shi ma dai ya ɗau wannan wannan kuma a kowane lokaci za ka raka sashi daga masu karatun ƙur'ani ko masu zikiri ko masu tamakkuri ɗin ko waɗanda suke kwana saboda ba su da wajen kwana kuma da gyara shi da komai ko waɗanda baƙin hadaran ne suka zo suke zaune a ciki to wannan kuma kaga ya nuna ma wancan duka baki ɗaya kamar yadda za su za mu zo to shi za aka sa wa irin wannan nau'in sunan zawiya don ya bambantu da irin wancan amma duk sunan sa masallaci duk kaza kaza amma ba wannan mai sunan zawiya din nan ya fi nuna ma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwabo da kwabo ya fi nuna ma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka su bayan suka tafi ba za a gaya wa wajen zawiya ba ba za a gaya wa ko kwanar ba ko lungun ba ko filin ba ko yan buska ba ko ginin ba sai akwai shehi ɗaya kenan don wancan na asalin akwai annabi ba shi to ma'ana shehi nan magajin wancan annabi iya ƙarfinsa magaji wancan ilhamar shari'a da haƙiƙa ta take saukar masa sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ilhamar haƙiƙa da kuma fahimtar shari'a ita ke saukar masa wani zai zuwa da sabuwar shari'a sai dai sabon fahimta duk ga baki ɗaya to sai da shehi sai da muridi kuma mai karɓa sai da kuma sama'i jin zikiri in an yi zikirin na jan carbin an yi tasbihin an yi sallah an yi jan carbin kuma zuciya ta kone ta kone ta kone ta kone ta kone kuma su gudu zillin mamdudin karkashin inuwa miƙaƙƙiya ga ta nan hadara muhammadiya su gudu kuma a madahai a yaba annabi sallallahu alaihi wasallama ko a yabi magadansa shi ainihin shehin mai ɗariƙan ko kalifansa kaza sahibul faidatu kuma sai a yabe su a yabe sai zuciya kuma ta yi sanyi an zo ƙarƙashin inuwa mai sanyi an gudo can an ƙone an ƙone an ƙone an ƙone komai ya ƙone ta kuma sai a gudo ƙarƙashin inuwa mai sanyi kuma hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a yaba a yaba a yaba ko a yaba hadaran Allah ma can dai duk ɗaya dai bawansa ne da kalifansa ne duka baki da sai ai sama'i sama'in nan yabo ne za su suke shiryawa imma dai shehin in ya iya wa yaban ya iya waƙar yana da hikimomin da zai yi waƙar ya dinga karantar da su a cikin waƙar nan ya dinga fuskantar da su Allah a cikin waƙar nan ya dinga koya musu suluki a cikin waƙan nan ya koya musu jazabi da duk inda suka shiga suka make a waƙan nan ya faɗa ya gaya musu komai to shi kenan yanzu sai su kama wannan waƙa ta su dama ta gidansu ce ma da abu in ba samu ba shi ba shi da shi to ko ta wannan su ma duk su ba ya aikin su ɗaya ne duk muradin su ɗaya ne duk inda za su je ɗaya ne duk gabaki ɗaya mun gode Allah irin wannan diwani da yake hannunmu duk wannan abu da ake faɗa yana nan a ciki duk wannan abu yake wada dole zawuyoyi sai da sama'i sai da ji a samu mai murya mai daɗi wanda ya iya rerawa ya rera kabiru ya zauna shehin ya zauna manya su zauna a alfai su zauna kaza kaza to yanzu yanzu za su cilla hadaran Allah wanda zikiran da waye ma duk ba zai cilla su ba duk littattafan malaman da suka hada zahiri da batini sai da sai kaga sun yi babi akan sama'i bare Abu Hamid al-Ghazali Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali wani samfoci ne ga bayin Allah namuzaji ne wani abu ne da zaka kula da shi da bayan Allah malami ne a Iraq sai da ya kai ƙarshe cikin ilimi malamai duk tsoron suke yi ba sa iya munazara da shi ba sa iya munazara da shi to sai dai ikon Allah idan ya halarto majalisan sufaye gashi yana ganin a zahiri dai ya fi su karatu ya an yi suna faɗa maganganu wanda ko ina ina aka sa gaba da sani ba kuma ga hasken fahimta a cikin maganar ga hasken hikima ga hasken wannan da ya su ne suka bi hanyar Allah amma ya abin yake ya abin yake bai sani ba Allah ya haɗa shi da shehin da ya je wajensa yace to Allah abu kaza da nake ji abu ka shi ne nake so na samu wannan abu na san wannan abu ni ma na kai sai ce a ai kai ba za ka taɓa sanin wannan abu ba sabida me kace sabida girman kan kai ne waye kai ne gazali kai ne mai ilimi ɗin ko ko ya ai kenan zulmatun ba'dha fawqa ba'd to ya zan yi in sani ita he ka je ka saki matanka sai ka yi wa 'ya'yanka rabon gado ko raba hanya da su sai ka je ka kode littafanka duka sai ka je ka rabar da ka sai dai ka zo min da kai sai 'yan shara sai wanki da shari'a ta yarda a yi tsirara ma da wallahi tsirara za ka zo min amma dai ka zo min da kai sai 'yan shara sai wanki in ka iya haka bismillah an baka yi haka ba ka kan ƙara ganin ka a wajen da halin da ake so ya zo hukuma za ta zo kan ƙara ganin ka a wajen da ta zai je da tunani da rahoto abin nan fa ba wasa ba ne da za ka za sai da yi wannan sallamu mata ya raba gado ɗaya sai an jima littafai biyu ya ba da su yace duk mai so ya ɗauka an ba haka zan kunna musu wuta aka ce ina la'ayyar malamai sun jefe shi a ya jefu a ce ai malamai sun jefe shi ga zali kuma shi ke nan a sara kuma ya jefu yarbar da komai daga shi sai ya shara sai ya warkinsa ya zo wajen shehi ya ce ga an na zo ci to madalla to zauna nan ka amur kaza a haka sai da ya shekara goma sannan ya fata hakan sai da ya shekara goma wannan zai nuna mana farallan Allah da abin da Allah ya bamu na failan nan ba mu kai shi ba daraja ba mu kai shi ko ba a ɗan lokaci kaɗan ba tare da wannan ba tare da iyali tare da duk abin da Allah ya baka amma kuma ka zo inda ya zo in Allah ya maka huce shi baiwan Allah ce to sannan ya fatahi ya komai aka yi mai ijaza da komai sai da ya dawo da ilimin shari'an nan gabaki daya ya iya ulumu dini ma gabaki daya raya ilimin addinin ma kafin kana da wannan littafi shi kadai sufuri da shi nan muna da shi wajen sufuri goma in kana da wannan iya ulumu kamar duk ilimin shari'a annabi kana da shi saboda yanzu ya san sarriya sai da ya ninka littattafansa na da kuma a cikin haske a cikin fahimta a cikin kaza sai da ya zama yau duk fannin da za ka shiga sai ka kafa hujja da gazali abu hamidul gazali saboda abu bayan da wannan duk gaba kida ya littafi ma guda ya faɗi duk wannan abu sunansa al-muntazimi na dalala a cikin wannan littafi duk sai da ya faɗi wannan magana da na faɗa din nan abubuwan da ya faru duk gaba kida to a ce sai kaga dai duk din sun sai sun yi babun sama'i din nan da menene sama'i din nan da da kaza to kuma galibin sama'i din nan dan dai maganin nasa ya kuma kun karfi ya kaza kaza ya dace da garuruwa akwai garuruwan da sukan hada shi da kiɗa kiɗan kuma mai wanda aka tsara mai tsari mai daɗi mai tafiya da asida mai tafiya da miliyan abu wanda ake cewa music din nan wanda ba baragada ba ne ba kaza kaza abu ne a tsare a kaza irin kamar irin wannan kiɗa na su umu kulsum da kaza kiɗa ne ya zama music asalin kiɗan da aka haɗa da zikirin an samo shi ne daga andalus spain saboda da daular musulunci ta karye to wayan suka yi america wayan suka yi faransa wayan suka gaza amma galibin su magarin maroko suka suka yiwo da wannan kiɗa-kiɗan nasu da wannan suka zo kuma suka samu sufaye sufaye suka ga ga kayan sama'i sun samu kuma asalin wannan kiɗan da sama'i duk gaba baki ɗaya daga annabi dawudu alaihi salatu wassalam daga annabi kabarin annabi dawudu sai ka ga hoton jita a ciki kabarin sa ita ce mizmaru din nan da aka annabi da ya ji mai rera qur'ani abu musa ashari sai ce an baka sarewa irin sarewa yayan annabi dawud an baka sarewa to wannan shine sama'i idan kuma su nau'in garuruwan ba garuruwa ne da akwai kiɗa ba to saboda tsoron fitina sai su yi madahin yaban shi kadai ba kiɗa ɗin ba kaza ɗin siya har ba zai tasiri kamar wancan ba kamar mai kiɗa ɗin wannan shi ne sufanci in za da haka jin sufanci ake dai kawai amma abu ne da yake da kaza mun gode Allah yanzu galibin manya galibin kaza galibin kaza idan suka tafi matsalan kamar maroko ɗin nan da kaza sabida nan ne wajen gwaji nan ne wajen gwaji kusan sufancin da kaza duk kusan daga nan ya taho mana sufanci daga yamma ya yi gabas addini daga gabas ya yamma sannan gyaran zuciya da sufanci kuma daga yamma ya yi gabas duk gaba ki daya to har Allah kuma ya ba mu faila a tsakiya duk ta haɗa gabas din na sharqiyatu wala garbiya duk ta haɗa gabas din da da yamma din to za ga galibin su in sun je sarki sai ya tura su je su ji sama'i din to saboda kasu zo kasashen su yi inkarin sama'in duk gaba kiɗa masu aljanu masu aljanu yanzu wanda cutar aljanu ta same shi da kaza kaza akwai masu magunguna ma'ana masu magungunan aljanu yana da kyau wani wani ba shi da kyau ba kowane abu ne mara kyau ba duk gaba kiɗa ba kuma kowanne ne a ce mai kyau ba duk baki da sai dai abin da Qur'ani ya da shi ko abu duk Qur'ani ya yarda da wannan za ga masu maganin aljanu wani nau'in rashin lafiyan aljanin sai an zo an yi girka da ake cewa an kada musu garaya an yi kirari an yi kiɗa mai daɗi sannan aljanin zai halarta a yi yarjejeniya da shi ya faɗi abin da kaza kaza a yi maganinsa za a ce akwai rukiya akwai gaskiya ne amma wani zuwan abu ya tire in wani abu ya tire duk da baki daya yanzu kuma sai himma sai karfin ruhi duk da baki daya ba kowane kalami ne yake jajiba rukiya ko kaza kaza ba sai karfin ruhi sai karfin annabin nan kuma sai karfin wali'in da haka tun daga annabin sallallahu alaihi wasallam Muhammad adan su kowane mai dalika sai ya karbe alƙawari wajen aljanu ba ruwan su da dan dalika ko wani abu ya faru za ka ga yana da sauki akan wanda sakaka ike ba shi da wanda ya karba alƙawari da su kamar da annabi ya karba daga al'ummarsa da komai duk gaba ki da wasiƙa da komai duk gaba ki to za ka ga wannan girka da suke da wannan gara da suke da sai ya zama warkewar mai wannan cuta ta rai ta bakin rai na aljanu sufaye suke cewa ina ma wannan kiran aljanin da wannan kirari gare su ina ma zikiri aka mai da shi da kirari ga Allah da kirari ga Annabi Muhammad da kirari ga magadansa kirari ga to yanzu yanzu sai maganin kuma kazanta na ruhi ta faru yanzu yanzu sai ruhul kudus ya faru ya zo duk gaba ke da wannan shine ma'anar samari wancan a cuta wannan a kazanta da kaza wannan a tsarki a kuma cuta koyayya ta ruhi duk gaba ke da to sai inshadi da da kaza da haka aka ce mai daɗin murya shehin wani ne amma wanda ba Allah da ya yi muryarsa ba su daɗi ba to shehin kansa ne shi sai na umar din ya ga abu musa al'ashari sai ce zakirna rabbuna zakirna rabb tunata mana ubangijinmu tunatan mana ubangijinmu sai ya zauna ya karanta ma Qur'ani sai na umar ya kuka ya kaza ka sai da yana ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen abu yana shiga da dare ji abu musa al'ashari yana karatu da safe ya ce ka gode wa Allah Allah ya baka sarewa irin ta ƴaƴan gidan Dawuda ma'ana irin ta annabi Dawuda ai jiya na shige na ji yanda kake rera kasu ce ya rasulullah wallahi ban san kana ji ba ai da na rera ai ba ai komai ba jiya ai ba ai ai ba ai komai ba jiya da na rera to yana yanzu kana jin irin karatun su ba su da din ne sai kaji kamar Qur'an da yake hannuna ne ko kuma shine dai da komai to wannan kenan shi ake cewa sama'i shi ake cewa inshadi to in ba su da ba al'adar su bane shigo da wannan kidan ko kaza kaza kuma ba su da wani waje killatacce wanda za su abun su duk kaza sai kenan sai ai sai ai madahin haka kadai shi kadai ba sai an sa wannan ala ba amma dai ba zai kai kaman wancan ba duk gaba kida ko kuma kaga sun karkata kunnen su zuwa jin na 'yan duniya din tunda ba su da wanda zai musu a Allah din bare yanzu abin mamaki farkon kafin mu wa mimiya mizis ko maulidi ne aka yi ko kaza muka karanta ta haka akwai manya ashe a baya irin masu ɗan shaye-shaye bawan Allah eh ta kuka ina ma da wannan abu ina ma wannan abu akwai kiɗa a ciki da wace za mu saurari kaza da wace za mu ai ku aka zo aka faɗa ce wallahi za mu samu kiɗa na asa kuma ya yi amfanin a wajen mu mu sufayan kuma ya yi amfani a wajen irin san ya ana su jin abu wani ya taɓa talata ayo matsayi ne yana da kyau amma da ɗan kiɗan ɗan da aka sa ce ba na sa dan kai ba akwai dan waɗanda aka sa rabu da wannan mai kiɗan ka zai ka ɗau mara kiɗa duk kaza kaza so sai hakuri dai abu ne da iya ƙarfinmu muke bi kowa su ya sufanci sunan sufanci ya ƙara amma in ka tafi ƙasashe da kaza kaza lalle za ka ga sufancin da kyau za ka ji abubuwa da kyau za ka wannan ya jawo wayansu daga cikin sufayen na ƙasashenmu suka ɗauko ko irin sama'i na sudan ɗin mai bandiri ko irin su ma sun sha wuya wajen karewa da rikici da kaza kaza to jiddai gashi to in ba zai yi wannan din ma duk gaba kida irin wannan diwanin da ake rera ko ishiriniya din kowaye da kala da mai kyau da daɗin murya da kaza to shi kuma wannan suna cewa inshadi suna cewa inshadi ko su cewa madahi sai tsoce ba amma shi ko wancan wanda aka bi da shi ta ilimi aka shishirya aka tsara shi aka yi kaza da tafiya da shi kuma ana ce masa samari duk gaba kida shek zan abul abbas ya ji shi radiyallahu ta'ala anhu kwana wajen tara yana jin samari ya fa rana farko rana farko suka yi ta jawo kasidojin alburda da hamziya da komai suna kidan da su da kaza sai shafjan da ya lura ba su dan kware a wannan fannin ba sai shafjan ya ce kun ga wakwacin ku da kuka saba na ku na can din shi za ku mu ai za mu zo a namu duka baki da suka yi irin wannan sai da aka kwana tara ana yi duk dare shafjan ya tambayi nawa ake ba su aka maɗu kuɗa ya ce wannan nan kaɗan ne a yanzu duk wannan aiki radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala to kuma ba wani bayan Allah ya ga inda duka to wannan da yana daga cikin abubuwan da ba a koyi da manya da irin wannan kamar ya zo da wani abu sabo kamar ya zo da wata hanya da ba ta hanyar sufaye din ba duk ga baki daya to dan haka wanda duk ba irin waɗannan abubuwa ba taka tsaye suka yi wa sufanci ta yaga duk sun lalata abubuwa wanda kuma sufanci ne tafiya sai da su kuma hazaran manya ɗin an yi sai da su to kuma ya ga zuciya ta ƙi jawuwa ta sandare ta ƙi fatahi ta ƙi buɗuwa ɗin kuma to abubuwa ne dai sai haƙuri wani ya ga to zawiya dai sai da zawiyoyi ma bare zawiya kuma sai da shehi muridi ɗin sama'i ɗin da inshadi ɗin ko inshadi ɗin to aka samu wannan to zawiya ta cika waje ya cika to sai ce kalmar magar kalma ce ta ƙasar yamma kalma ce ta magari su tunis su jaza'ir su wannan kalmomin su ne saboda ƙasashen yamma sun fi ƙwarancewa akan wannan harka akan ƙasashen gabas sai ga duk malaman gabas din ma duk waliyai da suka je gabas din ma yanzu in ka tafi misran nan su Ahmad al-Badawi din su ai duk za ka gani daga magarib din suke suka ne can suka zauna suka yi abu yanzu ba ainihin wanda ya shigo munan ya yi kokari ya abubuwa ma kafin abu ji magili shi kuma daga jazair din yake duk ga baki da tilmisana mutumin tilmisana ne da ka abu to haka za ka gani to bare kuma mu ma shehunan mu na dariƙa din za ka ga na tijariya din kusan daga magarib din ne ko dai daga marokon ko dai daga daga jazair din aini mazi din sai kuma ko almajiransu na tunis almajiransu na wurare da yawa har kuma allah ya ba mu namu allah ya kawo mana faila shehu jan abu abbas ya mana bayanin allah zai kawo mana namu kuma ya ce masa ya zauna a kasashen mu ya shayar da mu kuma duk ya shayar da mu wa'ancan din da kuma namu na kasashen namu to mun gode wa allah to wannan suna na zawiya daga wajensu ya taho to shi ma su mutane sun yi ƙwararru ɗin masu bincike akan abubuwa tun daga musulmi a turawan hawaye sun yi bincike akan zawiyoyi sun fitar da abubuwa da yawa da yawa na alkhairai idan masu alkhairin ne san alkhairin suke sun fitar da nati abubuwa da yawa tura dinnan sun kula da me bare ma yanzu da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a duniya ya ci duniya ya yaƙe da kaza waya za a yi duniya ta dawo zaman lafiyanta waya za a rage to ku kuka rusa wajen zaman lafiya ku ka rusa zawiyoyi kuka ce bid'a ne barna ne kaza ne ku sunna za ku yi ko kaman to ko ga rusa ga inda natija nan ta kai to za a ga yanzu galibin turawan da ma iyayen namu ma na saudiya da kaza a sun kafu dai karatun zawuyoyin suke yi yaya tafiyar su take yaya zaman lafiya kwarewar su yaya kaza ya kaza yana daga cikin abin da wani ya faɗa mun fitar da shi a intanet mai daɗi akan zawuyoyi kuma kowace zaga kuma wannan suna ne na duk wuraren ibada duk sufaye ko na wannan irin ɗariƙa suke kuma kowanne a wajensu sunan wajensu zawiya sai dai ta bambanta da tawani ko ta kaza duk gaba ɗaya to wani daga cikin ƙwararre da ya bayani mai daɗi ƙwarai da gaske yake ta abin mamakin wannan suna na zawiya sufaye da suka zaɓe shi bare sufayen magarib saboda sun kwarance da ilimin ba su zaɓe shi ashwa'iyan ba har kawai suka faɗe shi suna da nufinsa a ciki saboda shi kansa suna ne mai rikici suna ne sarari da ɓoye suna ne sarari da ɓoye suna ne haɗin gambiza shi kansa a ciki suna ne haɗin gambiza shi kansa a ciki ya nuna ma keɓancewa kuma a cikin keɓancewa kuma ya nuna ma haɗuwa da ‘yan kwana Allah ya nuna duk zai kawo suna ne shi kansa mai zurfi kwarai da gaske asalinsa ne sulasi suna ne da abuto duk na farko yana zawashi a aka ce ya naɗe abu ko ku abu yana nuna nesa ma'ana sufi yakan yi nesa da 'yan duniya wa'anda haɗuwa da su cuta ne da ake cewa ko mai kasuwancin ko mai harkokin ko dai mutanen duniya din ya zama tare da su kamar filasko filasko ba a tarayya da su ne rashin lafiya in ya gama kasuwancinsa ya gama da abu a gama barkwancin kasuwanci da komai da kawai shi kenan kuma da an tashi Allah mu salli ala ya alwala ya kaza ya tafi masallaci kuma ya je ya fi cikin Allah ya je wajen sahabbansa da aka shirya ta cewa ko dai mutum bai zo zawiya ko na lokaci ba amma dai da magariba ta yi mutum ya halarto zawiya ya zo a yi wazifa a yi zikiri a yi sallar isha a gaggaisa kuma in Allah ya sa da abinci babu kuma dai a gaggaisa kuma a koma kuma ko a watse to wannan ma kai ma'ana tana nufin nesa nesantar abu kuma a cikin ma'an tana nufin naɗe abu saboda abin da suka naɗe a cikin zuciyarsu na daga ma'arifofin Allah da kaza ko kunshe kansu da suka yi gabarin 'yan duniya kuma tana nufin haɗawa tana iya zawal ashiya ko auraka kowa kuma ya haɗa ta in ya haɗa haɗawa za ta naɗe ka gabarin zahirin ka gabarin duniyarka za ta haɗa ka kuma da hazaran Allah kai ta tunani da kaza kaza ko kuma duniyar ka gudowa ƴan duniyar ka gudowa ka zo zawiya wancan ma duniyar ya gudowa ƴan duniyar ya zo zawiya wancan ma wancan ma kuma ya ga su kuma sun haɗu kuma sun kuma sai ga kuma wata soyayya ta su ta daban wanda ita ake ta soyayya dan Allah da haɗin kansu na daban da komansu na daban ibn Allah sun rabu kuma sun haɗu ga rabuwa ga haɗuwa kuma da a lokaci guda kaga wani shi ce wani ce to in an ce barin kowa da kowa me kai su haɗa kansu kuma a nan mafarki ne kawai suke gani a wajen su a haɗan suke kuma babu lazarwa hun tanafusun filfani is kullu ma ya rauna hina an babu duk abin da gani dama sun ce wanda bai san halin mu ba zai san maganganun mu ba shi wanda bai san kawai ya dinga gani dai akwai kafudi a ciki sun ce kaza kuma sun aikata kaza akwai bambanci kaza to wannan kenan kuma tana nufin hani hanawa hana zuciya san rai hana kaza hana kaza kuma tana nufin dan wani bangare na masallaci inda aka zauna ko kuma in Allah ya hore su suka gina kayansu da kansu kuma yanzu ma duk masallacin gaba ki daya a ko dan wani waje da ake karanta wa da shehin ko sufin yake zama ya karantar to tana nufin nan wajen ko ko wani fili ba su da ginin ma ba wani filin da suka zauna duk dai wannan suna ya tabbata a cikinsa duk duk gaba ki daya kuma tana nufin dai auracewa rafkanannu da da kaza kuma a take ana tana nufin abotaka ga abotakar shehi ga abotakar ƴan uwa na Allah yanzu aka ga ahli sufatu din nan su suke zaune da annabi da'ima sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya hore masa na daga sadaka su kadai zai ba su zai ba in Allah ya hore masa na daga hadiya kuma ya ci tare da su sallallahu alaihi wasallam sadaka na su ne su kadai hadiya kuma tare sallallahu alaihi wasallam su yake bawa hadisul qudusi abubuwa na abu su yake bawa da an buga kuyen yaki su ne wanda za su fara damara da igiya da komai su yabi sanduna ko ta kofuna ko kaza kaza su za su fita kafin ma kowane aje a kwakwa samar gidansa a kaza kaza su ne da su wajen ɗari bakwai ne a kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su wajen ɗari bakwai ne daga abin tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam yarsa sai da faɗi mata zahara ta zo ta ce ba ka gani ga hidimar gida ga hidimar yara ga komai hannu na sadi da niƙa ruha ga shi har yayi kanta ina so abinda Allah yake hore ma na daga bayi mata dinnan ka bani guda ɗaya ta taya ni aiki ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce in na baki to kuma me zan siyar wa'annan talakawan hadara in ciyar da su ba da shi ga abu ma babu da wannan na wayanda Allah ya ce in haƙuran suke zaune ne duk ga baki ɗaya zai tafi sai da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen su har sun kwanta ma yace ku rauna ya shiga ya ce to ga abin da kika tambaye ni dai to ke haƙuri a barin baki wani duk in za mu kwanta ki yi Allahu akbar Allahu akbar 34 sannan ki subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillahi walhamdulillahi 33 na bayan sallah subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 amma wannan tariqa sai da Fatimatu Zahra da Sayyidina Ali da kuma duk wanda ya kama bare ne izini ita kuwa Allahu akbar Allahu akbar ne 34 wannan na bayan sallah cikon na ɗarin za ka ce la ilaha illallah wa daula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir a wannan kuwa Allahu akbar Allahu 34 subhanallahi subhanallahi 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 annabi sallallahu ku rike wannan to nan malamai suka ta to ma'ana wannan maganin gajiya ne kenan tunda da ita karagar wahala ta kai annabi sallallahu sai suka gane ko mutum ya gajiye wannan sai ya ji gajiya ta ce kuma yana da sirri kwarai da gaske muna samari akwai wanda ya ba mu shi duk da baki ɗaya ko kana tsoron ka ka ɓata jikinka ka irin mafarki mara kyau da in dai kai ta za ka za ka yi mafarki da nan ba irin wannan mara kyau da tana da amfani kwarai da gaske sai na ya ce tun da ran da manzo Allah ya lakana wannan ran ban taba fashin sa ba sai ya lailatul harir din nan daren sufin wannan dare ne kawai saboda kwana akai ana yaki sahabai sai da muka kirga kabbara sai na ali ɗari biyar da wani abu duk in ya sare mutum sai ya ce Allahu akbar sai da aka kirga ya sare mutum ɗari biyar da wani abu a da a zara'i to ma'ana zawiya kenan kaga abota haka kuma yan zawiya sun yi abota ta su da kansu ko abota dan Allah wata annabi ya wancan ya zo wancan ya zo wancan gari kaza wancan kabila kaza wancan gari ka an zama uwa ɗaya uba ɗaya dan Allah to kuma wannan zai jawo musu zama a hannun daman Allah yadda ya dace da Allah ranar tashin kiyama duk gaba ki da kuma yana ga abota ce to wani zai da ku da kuka ce kun kaulace wa kowa sai Allah to me ya ka kuma kai abota da abokin naka ya haƙuri sai a sai ku ba shi haƙuri tana nufin nesanta daga shagalolin duniya nesanta daga shagalolin duniya da farko za a ga sun watsar da shagalolin duniya duka sun nesanta to kuma da sun sirrin sun gane kuma lamarin Allah duk gaba ki zai ga sun koma wa shagalin duniya nan ba zai cuce su ba dan sun gane shi billahi da Allah ne cikin neman Allah ne tabaraka ko dan su amfanar da bayan Allah ne dan yanzu kuma shagalin ba zai cire su ba Sheikh Rajalla yake cewa kokarin ibada kafin fatahi hijabi ibada bayan fatahi kuma kamala tunda yanzu kana ganin dan Allah ne da komai to za ka ga sun watsar da duniya sun yi komai su dawo zawiyar sai ka ga kuma idan Allah ya buɗa musu ita kuma duniya sai ta gudo ta da wajensu ita tsiyarta kenan dama duk wanda ya gudu ya bata ita kuma can za ta yi sai na ma'au yana cewa sai na abubakar radiyallahu ta'ala bai san duniya ita ma ba ta san sa sai na umar bai san ta amma kuma tana san sa shi haka ta dinga bin sa ita mu kuma muna san ta tana san mu ka san su da faɗa gaskiya to sai kaga bare kuma duk abin da yake shine yaban alkhairi a wajen su muraqa'atu sa wa'annan kaya masu faci da sa sufi din nan fata da waye saboda rigar sayyidina Ali da yake cewa nayi mata faci nayi mata faci har sai na ji kunyar rigar nayi wa rigar maho nayi wa rigar maho na sai na ji kunyar ta duk gaba ki da radiyallahu ta'ala anhu ba kuma ya rasa bane da kuma waɗannan muraka sa kaya bare kuma waɗansu bayan za ka gama abin kamar uniform sa kaya kala kala ja kore shudi kaza kaza duk akwai nufin su akwai zuciya amara akwai zuciya lawama akwai zuciya mulhama akwai zuciya kowace tana da kamarta a su zo waje to sai a haɗa kayan ana nuna ma in ka gama da wata za ka gama da wata in ka gama ga uniform nan a gaba duk suna nuna muraka'atu duk daga baki ɗaya kila tun daga khadiru ne alayhi salatu wassalam to da kuma akwai akwai ɗarikun da dole sai ka sa tarbi a wuya shazaliya da ƙauya dole ka sa tarbi a wuya kuma ƙato kuma ƙato ba ƙarami ba ya ka gani to wanda ake faɗa ma ka riƙe a hannu ina kuma aka ce dole ya kasa aure kai da kanka zaka ji kunya shiga cikin yan duniya da an da Allah wannan zai bata mana zai bata mana tsari to yi kai wai kai da kanka ma za ka yi waje daya to yana daga sharadin da rikan dole ya kasa rikan mu ba ta cika so a rataya ba saboda sharadin Januwari shine a Muhammadi amma shi da kansa wanzu yana ratayawa kuma fakiran dariƙa na ƙasar sahara suna ratayawa duk gaba ɗaya ba wai laifi ba ne suna cewa hablul wusuli abusa hablul waridi karate hablul wusuli ige ka kasa abusa hablul waridi duk gaba ɗaya to in ba ka rataya shi a wuyanka ba kuma to in za ka ajiye kar ka ajiye shi a ƙasa yadda za ka taka shi to za a jira ma yanzu jarbi daraja ne da shi da tsarki da girma abinda kake tarzihi da shi kenan da kaza kai kusa ka dinga rataye shi a jikin kusa ka dinga rataye shi a jikin kusa Muhammad Abdullahi Wajid sai na ta ba na ganin tashi hankali irin yanda shehu wani zubin ko yana wani aikin da sani bai taka sarbinsa to za ga damuwa kwarai da gaske za ga in kafin ya ɗau sarbin yana ganin yana da san sai ga sai ya kewaye inda sarbin yake wanzu yalla tun da girma ne da shi Allah muke zikiri da shi wani daga cikin shehunanmu ya siyo yusuf nau'in tarbi ne yusuf saboda ice ne amma a ruwa yake tsurowa inda murjani a cikin teku yake tsurowa inda murjani da abin yake tsurowa shi ma ne haka yake tsurowa kuma an taɓa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya rike a hannunsa ya dinga tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ne mai tasbihi shi da kansa yana daraja da sufaye suna girmama shi adarsa da kuma azurfa da aka sama shi yake nuna shi ne wannan Yusuf din duk gaba gida to wanda daga cikin shehunan mu ya siyo Yusuf din a Makka a wannan lokacin wajen kirgiyan kuɗin mu na Nigeria dubu hamsin sai bakon wani alhaji duk da sunansu da shehu malam murtala ne da shi shehin namu amma alhajin ba ya an faɗa shi kenan sai ga alhajin yana kallon carbin sai ce ko ya baka sha'awar ce ai wannan alama sa dai carbi ne mai kyau da kaza kaza sai shehu malam murtala ce to yi ma kuɗi ne to dai alama da yana da kyau dai amma wallahi ban san ko nawa bane sai ce ka gan shi nan wajen kuɗin mu na Nijeriya wajen dubu hamsin sai ce malam ka sai nuru sabahi din nan kawai bai fi na naira talatin ba sai ka sa irin wannan kuɗi sai wani ɗin sai ya ce kai alaji rigar jikinka tana da kyau to Allah nawa nawa ne wannan yadin sai ya kwashe da daya ce yau karama yace wannan yadin ɗari uku uku ne a wancan lokacin yanzu kawai a ce dubu uku ko dubu talatin sai ta ba alaji ka sai akoko ka sai agogo ko dan Madina da ake za a wannan lokacin naira tara ko ko ko naira kaza kaza ka sai agogo naira tara a ran je ka sa yace to yanda ba za ka sa yaji mara kyau ba sai mai tsada ni ma ba zan jawo Allah zikiri ba sai da tarbi mai tsada ni ma ba zan jawo Allah zikiri da tarbi wai yanda su ba zikiri tsadar tarbunsu da girman tarbunsu da darajar mun so littafi a sibha a makka wani ɗan jami'ar can riyad ya yi shi yana so ya kashe darajar carbi da ka karanta littafin sai ka shiga kanti ka je kasuwar carbi kuma mai tsada sabida abubuwan da ya kawo ita amma dai duk kutsawar sufaye ne daga ga abu haddasa hadisi ya ci har akwai hadisi rarrauna ma da annabi ya bar carbi kan ba ka duba littafin ma ka taba sana sai amma ƙarya ne rarrauna ne kaza ba dai an ce ba dama duk gaba kida to za ga abotaka za ga sun bar duniya din sai abu amma kuma sun kuma ga su da abokansu na Allah da kaza kaza sun bar shagulgula din sun kuma haɗu me ma'ana sun bar shagulgulan zahiri sun haɗa tunaninsu kuma zuwa ga Allah da wanda zai sa kuma su fahimci abu tun daga fikiru har ya zo khadiru ya zama khadiru har kuma ya zo ibratu izna ta zo rabbana ma khalaqata hadha batila subhana faqina azaban nar da kuma addu'o'in su da kowa to da haka suke cewa sunan ma na zawiya na zawiyoyi dinnan sunan ma rikici yadda yan zawiyan yan rikici ne zahiri ne da batini sufayan to haka wurin ma sunansa ma rikici ne zahiri ne da batini kuma kishiyoyin juna ne an kaurace ba a kaurace ba an yi kaza ba a to bale ma kuma in suka haɗu da yan duniya suna cewa kun lalata ɗariƙa ko kun lalata kaza kun mai da ita ta mahaukar don kuma shi kenan yanzu za ga kuma sun sa kaya na alfarma na kaza wanda sai manyan attajirai ko manyan sarakuna to kuma na Allah ne zai yi haka to kuma na Allah ne zai yi haka kai da sunan ka fuqara'u ila Allah fuqara'u ila Allah Allah a kuma wadata su da to kuma to ya za a yi dai kaga dai kishi talaka ne ga duk wani abu da ba Allah ba ga talaka ne ga Allah hanshaki ne ga kuma duk wani abu da ba Allah ba babu akwai in ran shi ka zace wani miliyoyi ne da shi in ka zo ka bincika ko yadda kai na ya latifu duka za ka to haka dai suke da yadda su suke rikici haka sunan ma iya rikici in ji wannan malami yake faɗa to ike cewa natija dai in aka faɗi waje zawiya na daga zawiyoyin sufaye to ana nufin wajen da in mutum ya gama shagulgulansa na duniya kuma zai yanko kuma ya taho ya zo ya yi zikiri ya yi sallah ya ji daɗi ya manta komai ya yi safa'i ya haɗu da ‘yan uwansa na Allah ya yi safa'i to wannan sunan waje zawiya wannan sunan waje zawiya wancan ma ya haka wancan ma ya haka wancan ma ya haka sai kuma sun haɗu sun zama guro sun zama jama'a duk ga baki ɗaya to wannan yake faɗa suna ne kuma an faɗi zaɓen suna ne wuri ne ma'ana ana nufin har yau da ɗin wuri ne da ake zuwa a san Allah ta a san aƙida ta can cikin zuciya ba wai karatu na zahiri kawai ba wanda ka a'a a san karatu na can cikin zuciya tun daga imani zuwa ihsani zangunan sufaye tun daga haƙuri waye da kaza da duk yana nan tun daga tauba harkaje ma'arifa duk dai yana nan to da an faɗi cewa waje zaura ma'ana wannan ake nufi to haka kuma waje ne ɗin da za ka zo ka san iliminka na addini da komai to kuma haka kuma waje ne ma da za ka san duniyar taka tunda kuma za ta koya ma yanzu in ka san wannan ɗin to fita yanzu kuma duniya ba ta cuce ka ba yanzu kuma fita je ka nene ta yanzu duniya ba ta cuce kuma ko kuɗin ƙaruna aka baka ba ta cuce ka ba shin zakir mu da Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa yana cewa waye ne ce zai samu kuɗin da wai da ba zai iya aiki da su ba wai akwai kuɗin da ba za a iya aiki ci ai ƙarya ne an ce Allah zakir mu to sai a ce yanzu ni in iriyon ta zo wani nau'i ne wani kuɗi haka idan ta zo ba sai in yi titi tun daga kanan nan har kofar gausi ba kuɗi sun sha wuya kuma aka ce a kuɗi sun sha wuya rabbi Allah ta'ala Allah ya ba mu albarkarsa ko na kosa da shi ta shi ta ko nawa ya zama yana sai in titi tun daga nan a kofar gausu to kuma ikon Allah bayan Allah an suka faɗa abu sai haka Allah ya tabbatar da shi to kuma yanzu titunan sun fara fara yanzu dai da kwata-kwata za mu ta shiga mota za mu ta shiga mota amma da mun zo ban baka mota ta ƙare sai dai jirgin ƙasa sai dai ko ka hau jirgin sama ka sauka da kan ko ka hau jirgin ƙasa in ranar asabar ne da ranar laraba akwai express tun daga bamako zuwa dakar to sai ka biya dubu hudu kuma ka sauka a kaula kai kai kuma duk ga baki ya in kuma jirgin sama ne ka shiga amma in ba ranar asabar ba ko ranar laraba kuma sai dai local wanda yake bin state na mali zai tsaya a kai to in ya tsaya a kayan kuma duk sai baka kayan kuma ka dinga shiga mota ka dinga shiga mota dubu ka hau gada kuma ka je boda kidira kuma haka shiga eh, Senegal duka baki daya a mota duka baki daya amma mun gode Allah daga baya yanzu amma tun wancan lokacin wani haka dai suna ta kama aikin titi suna ta kama aiki to yanzu ko an ka in ka tashi daga nan ma har kofar gausun da mota za ka iya zuwa ba sai ka shiga ma jirgin kasan ba da an yi motocin ma duk gaba ki daya kuma in ka je Nigeria mai ko ka zaka zaga mota nan bus za ka shiga har zuwa kawala an duk gaba ki daya to kuma sun so ma shigo da ita ma eh, nan kasashen namu daga da- abin da da wali ya faɗa in Allah ya da wata hanya ka titin tun daga in ka tashi daga kofar gidanka ka je kofar gausu za ka yi fakin duk gaba ki daya domin gode wa Allah to wannan kenan to sai ya rikitar da kai ah, mutanen nan sun ce su na Allah ne ba ɗan duniya kuma jibi rigarsu kuma jibi shigarsu kuma jibi kwarai da gaske amma kai kaga wannan duk gaba ki in ma abul hasan shazali shi ya fara fito da wannan da tun daga tarihin sufayen mazajen risalatul kushairiyya za a ga dai wannan kayayyakin suke sawa abul hasan shazali sai ce to kai ya dace a- a canja sufaye ku zamanto ku ne masu shiga bayarwa ba ku ne masu shiga almajirai ba duk da aka ce ya canja ɗariƙa ai ya shawuya abul hasan shazali ya dinga sa kaya mai kyau har aka zo zamanin jil abdul qadir jilani ya dinga sa eh, kaya mai kyau da kaza har kuma aka zo zamanin shehu tijani abul abbas shi ma dai to kaga irin na gausi din nan ga hoton sanan duk ka gani ga irin kayan da ake sa amma duk shafa aika nan duk ga baki daya labarin rahun tana fi sun filfani kullu ma ya rauna hinan fani duk ga baki daya to haka za a gansu ga gyaran zuciya ga aƙida a zuciya mai ƙarfi kuwa duk ga baki ɗaya sannan kuma ga su sun dawo wa duniya yanzu kuma ba ta cuce su ba saboda sun san meye ita to masallaci shine zawuya zawuya masallaci ce sai dai kuma zawuya ta ƙara da ayyuka ayyuka da yawa irin na eh, masallacin kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farfajiyarsa ɗin nan ko dai lungu daga cikin lungunan nan nasa to za ka ga wajen zaman su muridan ne da shehunansu da wajen karatu irin nasu da da da komai munan yamma munan kasashen afirka mu muka fi wannan suna zawuya daga ko ya ya game duniya din ma amma daga nan ya tafi amma gabas suna da sunaye kuma duk shi ma zawuya yake nunawa suna ce mata alkhaniqatu kamar lungu lungu har yau dai shi ma eh, zawiya yake nuna suna ce man muqami muqama maqama ibrahim yanzu maqama ibrahim din nan ba fa annabi ibrahim din nan a'a wani waje ne da annabi ibrahim ya taka yayin hoton kafarsa kuma ya tafi tuntuni daga wajen amma ga ta nan wattakhizu min maqami ibrahima musalle Allah ya ce ma mu riƙe ta wajen sallah mu zo wajen da annabi Ibrahim ya taka mu dinga sallah a wajen saboda albarkar kafan nan taka har yau tana nan ga faɗakin Allah a wajen ga komai ai dama nan shi alƙiblar ce ma gabaki ɗaya hazarar ce ma gaba shida amma duk da haka ga inda annabin Allah ya taka ba fa annabin Allah ne abu na a wajen ba ba fa kabarin sa ne a wajen amma mu dinga zuwa mu yi sallah a wajen saboda in muka yi sallah a wajen za mu yi huduri saboda annabi ya taka wajen nan za mu yi huduri to ina kuma an kaje wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarin sa ina Allah karatu muke amma ba ma fahimta ba ba ma fahimta me muke cewa wanda in an je wajen annabi yake fada in an kalli annabi yake shirka amma ba katuwar shirka can inda annabi Ibrahim ya taka ya dauke kafa Allah yake mu dinga sallah a wajen mu dinga sallah a wajen da ga ga korewa ka fake da cewa ma sami da masu kawafi a matsa waje waje dan kai amma dai Qur'ani ne wattakizu maqami Ibrahim musalli to ina kuma an inda annabi Ibrahim din yake a kwance to ta nan ma suka tafi inda zawiyar da raular shehin take kusa da ita su da shauran ɗariƙoƙi shehin ma a cikin zawiyar za a binne shi gefe a binne duk in kar shiga maganar na za a shautu da ne abul abbas ta kan wani ya sake daga cikin almajiransa ya haka duk da dai ikon Allah shi an masa haka radiyallahu ta'ala anhu sai dai a binne shi a bayanta ko a jikin bangonta waje amma ba ciki ba galibin zawoyin ba ka ga ba sai dai wajenta ko ko kaza to sun tafi cewa zawiyar da wani bawan Allah yake ciki sallah ko zikiri ko ibada a cikin ta tafi huzuri tafi karbo akan wanda babu mukamin wannan bawan Allah din sabida ga inda annabi ibrahim ya taka ya dauke kafa sama ka je kai ibada wajen sai ka fi huduri akan inda babu kafa to ina kuma annabi ibrahim din yanzu ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ta mai da mu ya kai duk yan uwa sai ka ji sallah a cikin sa daban ne saboda duk abin da kake kana ganin kamar ga annabi yana kallon ka sallallahu alaihi kana jin daɗi kuma ga annabi yana kusa in karatun qur'ani aya kana jin da oh yanzu yana ji ba shi ake gaya wa kuma da kaza da da abubuwa masu daɗi abu ko sai ka ji idan nan yanzu sai ka fa'i ya tafi kaza kamar yadda kuma in ka je kaban ma haka amma dai ba kamar in ka je wajen hadaran Allah din nan ka je wajen Annabi Muhammad sallallahu ko ko magadansa duk ga baki daya to suna ce mata maqam sai dai su bayan magarib kamar yadda mai littafi ya faɗa sun fi sanin waɗannan abubuwa mu na yanzu magarib idan aka ce da waje maƙama maƙama shehuwa ne to kamar irin na yadda Allah ya faɗa ɗin can maƙama ibrahim haka ibrahim ɗin baya nan amma waje ne da ya taka shaidarsa tana nan gurbinsa yana nan to in ka ji maƙama ƙila shehin ya taɓa zama a wajen ko ku ɗakinsa ne yanzu da ya rasu a ciki ya zama a ciki ya ta zikirai a ciki ko kuwa inda yake zama ya ba da karatu ko kuwa inda yake zama ya zikiri ko kuwa to wannan duk sunansa makama yana daraja karatu a wajen ko zikiri a wajen ko addu'a a wajen ko ibada duk yana da kyau duk gaba kida duk ba wai kage kagen sufaye bane Qur'anin mu ne duk gaba kida to wannan kenan ko kuwa an yi ta saɓani ina aka binne shi ina aka binne shi wanda za ka ga kabarin bayan Allah da yawa da yawa akwai saɓani yanzu kabarin sai na Hussein na za a ga waje wajen bakwai a duniya kuma kowane ana cewa kansa yana nan amma dai gangare inda kansa yake misira amma Falastin Asqalanu da ina bare can Sham din da tun daga shamsiriya kuma haka shigo wurare-wurare da yawa to yanzu inda aka yadda gangariyan da casa'in da tara cikin ɗari nan ne yake nan nan sai a ce ma mashhadinsa amma inda kuma su ma dai ga su waje ne mai nutsuwa an kazo za ka ji zuciyarka ta yi kaza nan kuma sai a ce ma muqama sabida yanda ka san yanzu misali idan ka jefa ko bal ko wani abu a ruwa ya lime ya kullatar ya lime ya kullatar ya lime ya kullatar yanda ruwa yake da wannan abu ya iya kullowa ya iya limewa ya iya kullowa daga can su kuma bayan Allah yanzu sun zama rai duniya ga baki ɗaya ta fi ruwa taushi a wajen su ma ko ina suna nan ko ina kulluwa suke makiyin Allah ma ko ina yana nan ba wani abin mamaki bane iblis na mahudara da mahadara na duk ya bata waye matar da shi iblis ya iya wannan calculation kuma ya iya wannan tasarrufi shi kadai haddin na duniya da ko ina ce da shi to sai na Allah ne ba zai iya wannan ba duk ga baki da wanda kuma duk zancen rai ne yanzu duk ga baki kowa kuma ya imanin rai ba shi da bango ba shi da gate duk ga baki da to wannan kenan to muqama kila ba kabarin shehin ne a wajen ba ko ba shi a zama ya ba da karatu ko zama ya halwa a wajen ko zama ya kaza ko ko gidansa da ya zauna a wani hakan ce man muqama mashhadi kuwa inda kabarin san yake galibi an fi gayawa wannan yanzu ji ba akwai babban sharif a ƙasar iraq din nan sunan garin inda yake maka aka sa wajen mashhad sai zama yanzu ƙasafitaccen gari ne ma ba kamansa wajen jama'a diga baki ɗaya mashhad ɗin to kuma suna cewa da wajen takiya takiya takaya jam'inta takiya har yau da ya zawiya suke nufi to ita ko wannan suna kila suna ne na turkiya galibin turkiya suka faɗa wannan amma kuma har misira ya shigo har misira ya shigo din kai sun ce takiya ko su ce mashhadi ko su ce makama ko kanika amma wannan ya kusan kaman karewa ma duka didde zawiya ake nufi da wayannan hukunce hukuncenta to kamar yadda ya faɗa da yake cewa dai a faɗi zawiya wannan suna ne na yamma na yamma saboda su suka fi ƙwarewa su suka fi bambancewa tsakanin wayannan duk baki ɗaya suna ne da aka haifar da shi amma kuma suna ne akan daɗaɗɗen suna to bai cuce shi ba duk abu ɗaya ake nufi musulmi sun san wannan suna na zawiya da sunan ribaɗi ribaɗi wajen da mayaƙa suke zuwa su yi sansani su dinga bautawa Allah a nan kuma suna tsare fagen daga suna tsare fagen daga a nan to kuma da yaƙi ya zama ya ƙare babu to kuma bayan Allah suke yin ribaɗi su ma su su taru a wani waje suna bauta Ubangiji kuma suna yaƙar zuciyarsu jihadul akbar babban yaƙi to shi ake cewa ribaɗi su kuma wajen sai suka sa kansu murabi ɗuna masu yin wannan ribaɗi da sunan su ba ya haka sun kafa daula a magarifin nan duk su murtaniya ɗin nan su yankin senegal su abu duk ana ce musu murabidai su ake cewa mulassamai masu wannan rawani su yi hune abun ba kyau ne shi duk sarakunan nan su ne don shi dan fodiyo duk yana cikin su ya bi su duk ga baki daya za ga sarakuna za a yi rawani sai dai ga ido abun tsoron ya isa murabidi murabidai kenan akwai tarihi ake bi mulassamai kenan masu yin hune saboda sahara da alerai kuma za a kai hari haka za a yi hude sai dai ido ranar uhudu da yaƙi ya kaure aka ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hune da rawalin nasa idansa ne kare ake gani ka abin mali yace ni na fara gane annabi sallallahu na gane shi da idansa yana walƙiya a cikin rawalin nan kamar nace wallahi annabi yana gane sai annabi yana haka shiru shiru sallallahu alaihi wasallam an rufe kai duk gaba kida saboda shi ake nema kowane kafiri shi yake nema ya sallallahu alaihi wasallam kuma in wani ya gan shi ya san mai karfi ne kara gudu zai yi to bari a yi hune ba ba gane ba a zo kusa da da kaza to shine mulassamai din nan su ne dai buzaye da kaza daga wannan abu da duk mai kyau kuma tarihi mu ne na Afirka to akan ce musu ribadi akan ce musu murabidai to na wajen Allah tabaraka wa ta'ala to duk zawiya din ake nufi wajen da za a je a karatun ilimin fiqhun da ilimin addinin da kaza kuma mafi abin da ya aka fa wajen da shi dan ilimin gyaran zuciya da gudawa duniya da za a ga har baki har sun gudo sun zo wajen har malaman ma sun gudo sun zo wajen da kaza dan gyara zuciyarsu da yanda suka faɗa to kuma ikon Allah haka ike duk waɗannan sunaye suna ne guda ɗaya haka ike duk gabaki ɗaya har kuma turawan mulkin mallaka suka zo suka fara yaƙar afirka suka fara yaƙar ƙasashen musulunci to waɗannan da suka rufe kansu ɗinnan suka zo suka yi wannan waje su murabiɗai ɗinnan ko ribaɗi ɗinnan ko zawiyoyi ɗinnan su suka fara hayya ala salata akan turawa na kowane zamani kowa ya ce shi ne ƙarya yake sufaye suka fara yaƙar tura mulki duk sufaye ma an sun ce jihadi sun ce suna nufin yaƙar turawan mulkin mallaka wanda suka zo suka kama ƙasarsu saboda sun karanta san ƙasa imani bare kuma wannan wanda ya zo zai canja musu addini zai canja imani zai canja kaza kaza da sunan wayewa alheri ya faru sharri ya faru to sufayen nan na ko'ina za a ga su suka kwashi takobunansu su suka yi jihadi su suka yi kaza sabida kuma shau adam ilorin Allah ya saka mata alheri a cikin al'islamu fil nigeria a cikin wannan littafi ya ce dalilin da sufaye ne suke yin yaƙi ba wani ba sabida su suke da iya riƙe sirrin shehinsu yanda ba a faɗa sirrin annabi ɗin nan sallallahu alaihi wasallam to haka sirrin magajinsa haramun ne ya to su ba su suke da irin wannan imani na rike sirrin shayinsu ko za su mutu ba za a ji sirrin shayinsu a wajensu ba in dai ba wanda kuma ba kowa ba ne da wannan to shi isa suka iya jihadi su su ai suka ba a taɓa karya su ba amma da zancen turawan suka wulakanta shehunan tun daga jaza'ir da kaza kaza har wa'inda suka yi karatu irin na turan da komai kuma ma aka zo aka wulakanta zancen shehunan kato ne kawai kaza ne ko kuwa ma'aukaci ne wanda bai san addini ba ko bai san wayewa ba kaza kaza kana son sa dai amma ka nema rurin ganin wani gaula ne nan ko wani shashasha to shi zaka iya rike ma wani sirri ko shi zaka baka imani ma da shi ba tukun shi ba kofa Allah ne ma ba za ka shiga wajen Allah ba sai ta hanyarsa duk gaba to baka ma imani da shi ba raini ne ma tsakaninka da shi ko kaza kaza to washe zai ja ka yaki wannan ai gobe kai za ka faɗi abin da ya shirya sai za ka faɗi abin da ya shirya kaza kaza da kaza ga shugabanni da kaza yaki yana karye musu yana abubuwa saboda maslaha ce in dama wani yana son kujerar ko wani yana son kaza yanzu yanzu ya bada rahoto ya bada komai yanzu yanzu sai ka ga kasa ka amma da su bayan Allah nan na zawuyoyi su ne wanda da su da murjan su dan Allah to kuma haka zo kasan mu zancen jihadi shaukan fodo da kaza kaza to wannan ya jawo adam ilordi ya wannan ya faɗa wannan ya jawo iman nan nasu da iya rike sirrin su da iya kaza kaza da su suna ganin koyi suke da sahabban manzon Allah sallallahu shi ma shehin koyi yake da sahabban manzon Allah kuma koyi yake da shugaban ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ga bare ga izini ga ga kaza to zawiyoyin nan ko ribadi din nan ko duk waɗannan sunaye da aka faɗa sune waɗanda suka fito na fito da turawa mulkin mallaka inna allaha na alaihi raji hankula a inji sai a hankula ko a jona wannan kafin bari a jona wannan shi ne alhamdulillah to zawuyoyin nan da mutanen nan su suka yi fito na fito da turawan mulkin mallaka wanda suka zo suka yaƙe su suka kare garuruwa suka kare mutanen garuruwa suka shiga cikin rundunar hukuma suka zamanto su ne a kan gaba da komai mun gode Allah ɗariƙanmu ma ba ta saɓa wa duk ɗariƙoƙin ba zawuyoyin ɗariƙan ba saɓa wa duk zawuyoyin ba haka ɗariƙar mu take ya isa ɗan shehu tijjani abul abbas babba sai ji muhammad bin kabiru shi ma a jihadin aka kashe shi duk gaba ki ɗaya saboda akwai almajiran shehu tijjani abul abbas na wani gari da su turan faran suka sa gwaunan garin ya dinga matsanta musu ya sa musu haraji mai yawa sai ji muhammad bin kabiru ya dinga biyan haraji ya dinga biya har ma kuma dai ya gaji ma yake shi yanzu ba kuɗin ma yake so ba su kawai suke so da yarda to sai dai Muhammad bin Kabiru shi yana halwa yana ɗakin halwa izini ya zo masa fita ka je ka kare musu ka yi jihadi ya fito ya zo ya ɗaura jihadi duk gaba ki duk gaba ɗaya suka halaka suka yi kaza kamar yadda wani sufi ya gaya masa cewa indinan nan kuma haka shehu tijani ma abul abbas ya faɗa shehu tijani ya kalle shi wata rana shehu tijani ya girgiza kai ce haurariyu to shi haurari irin wani wali ne da ya yi jihadi kuma ya rasu a wajen yaƙi ya karye masa tun daga nan wani ya suka san zai ja jihadi jihadi ya karye masa sai ji muhammad kabiru radiyallahu ta'ala to tun daga nan ma hukumar da zahir da hukumomin faransa din ma suka mai da buɗe ɗari kan ma yan tawaye saboda jihadi ba kowai ba suka mai da su yan tawaye kwarai da gaske bare kuma da aka yi yaƙin duniya na biyu yana da cikin dai su ba sun yi rawar gani wajen kare garuruwansu duk ga baki daya to da maganganu dai da yawa to ya zama kuma nan ne wannan kenan to da kuma mayaka suka ga haka to kuma in Allah mayaka kuma duk sai suka dawo wa zawiyoyi suka ga ai ga babban helfata ga babban helfata ta kare addini ga babban helfata ta kare kasa duk gaba kida sai ya zamanto kuma mayaka da komai zawiyoyi kuma daga masu carbi dinan daga masu kaza kuma zawiyoyi sun koma mayaka da komai ya isa dai ka duba tarihin Shehu Usman dan Fodio din mu a kasar mu to haka Afirka take gabaki daya haka kuma an kashe kasashen Afirkan kaga Shehu Umar Rufuti radiyallahu anhu kasashe da yawa da kaza da shauran dukkanin mayaka dai da abu to daga nan daga nan kuma bayan turawan sun kama kasashe din da komai sufayen suka koma komawa asalinsu na da suka kuma koma asalinsu na da ya zama zawiya dai nan ne wajen haddace ƙur'ani kowace ce sai dai an yi makaranta a kusa da ita sai dai an yi makaranta yanzu a ga duk inda hadda ta faru da karatu ya sai ga dai a cikin zawiya ya faru a cikin masallacin ya faru to sai dai an yi makaranta sai ya zamanto sun koma can makaranta din ana kai amma ayyo makarantar da a ƙarshen zawiya take kuma limamai za a ga galibi wanda makarantar nan ta dinga kankashewa ne tunda dai ai ana sallah da su tahajjudi da su tarawih da kaza kuma za a gansu da qur'ani suke yi wannan wannan alamar zawiyoyi kenan Allah ya saka shehu da alkhairi ya daga cikin shi ya fara horon almajiransa da a fara tarawihi da qur'ani in ma dai ma'addata suna amma dai ya fito ƙasa ya fito waje ya ishi gaskiyar haka munkirai suka ce oh an ƙabali dai kullum ka ga jaye jaye wajen an ƙabali dai bayan ƙabalin kuma yanzu wani abu suke ana sallah sai ga an yanke jiki an faɗi wacce da sallah an ce ma su da ai an faɗa ma abu mai kyau suna tsaye suna raba kuma yau ga an ƙabali an yanke jiki an faɗi oh Allah zan za ka san almajiran shehu radiyallahu ta'ala anhu so har kuma abu kuma ya zama na kowa da kowa haka ake so haka ake so ba wai sai su sannan aka fara yin sallah da qur'ani mazaje tun daga sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu shafa'i da wuce yake da qur'ani duk gaba ki da amma dai kuma wai ya game ya zama ma abun ado a kowane masallaci duk gaba ki da albarkar faila mun gode Allah to kuma abu ne mai kyau to wanda aka zawiya wajen hadda qur'ani wajen karantar da karatukan addini ne sararin islam din da iman din da ihsan din daga baki da wajen dasawa mutane san kasarsu ne san jama'ansu san yan uwansu musulmi dan su suka ɗau takobi suka fito na fito da mai mulkin mallaka to hawan zuwa nan jini yana nan jikinsu kuma ko gobe aka yi musu jini suka sun zama abin dama jona famfo ne duk gaba ɗaya to kuma da bin addini da san larabawa waɗanda suka zo da addini za a ga suna son su suna kaza da ƙoƙarin yin larabcin da ƙoƙarin gwada larabcin ko da kuma larabcin akwai yaransu a ciki ko da ba su yaya ba suluki daraji shefi waye duk za a ga dai kalmomi ne na larabci muqami muqaddami muridi wai da suna ne din na larabci za ka gani har ya zama musu kuma ikon Allah yana daga albarkar tasawo idan su ya shiga da dan zatin Allah yanzu yanzu ka duk wani abubuwa sun zo bakinsa ba wani ya zo da shi ya koya maka ko kace kaza ko kace kaza ko ma kila bai zuwa azun ba ma duk gaba ki a kuma suna nan a jinin sa duk kuma sai ka ji afi waye iswanu wa da haka dai zaka ji dai larabci ne ko da Hausa ta shiga a ciki har zaka ji dan hadara kuma ya shiga abun su to bare kuma in Allah ya sa sun shiga makarantun larabcin kuma duk gaba ki ba wanda za su kwace musu imani ba kuma su kware a ciki duk gaba ki daya to wannan ne sannan zawiya kuma ta zamanto mafaka ce mai kyau ga duk wanda aka dama da duk wanda aka hana shi bin Allah da duk fitina ta faru da kaza kaza kuma sai ga mafaka ce mai kyau mutum sai ya bar wajen fitina kuma ya ce ga waje dai da ba ruwan kowa da nima ba ruwa da kowa zo ka ibada ka kama hanyarka ka tafi sai ga waje ne na gyara kowa yana son inda zai nutsu kowa yana son inda zuciyarsu za ta yi daɗi ko kala da haka zawiyoyi su kula duk abubuwan da zai gurɓata rai a bashi waje ne na gyaran zuciya waje ne na kaza kowa ya zo da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan zato babban abin da yake kawo haka gyara zato husnul zanni billahi wa husnul zanni bihi ba dan wani zo in kan muna na zato din ko abin ba haka yake ba sai sai ya zama to kai zuciya ka ta shirya ma haka yake duk ga baki daya to waje ne na kuma mafaka mai kyau ga wanda aka dama ko masu san albarka ko na ga waje ne mai albarka kowa ya yadda waje ne mai albarka in dai mutum ya zo sai ya samu wannan albarka din ko duniyar ya zo nema ko lahirar ya zo nema ko azaran allah ya zo nema sai an ga dai albarka a cikinsa kuma kowa ya imani waje ne na amsa addu'a da mutum ya zo ya yi addu'a zai ga addu'a ta kan bare ma shehin zawiya galibi za ka kowa ya yi mai imani ya yi mai itikadi tun da shehi ne da gaske mai izini ne da gaske shi ya fara da kuwa kafin ku shi ne a kan gaba shi yake ƙonuwa sannan kuma kuma ya halka muku ya ku ƙonu duk gaba gida to sai ga tun daga muridan har ma kuma kowane na wajen ma ya yi ma kyakkyawan zaton bawan Allah ne lalle abin karban addu'a ne saboda ma'arifa wala in sa'alani la uyanna wala in sa'alani la izanna sai ga to sai ga tun daga muridan tun daga masu Allah din tun daga masu san gyaran zo har ma 'yan duniyan da ba ruwansu da abin ba su damu da shi ba amma dai in suna da wata bukata ya ci wani wannan kuma duk abin da wannan mutum ya faɗa gaskiya ne gashi na asali ana gani za ce da yan dakika su yan bidiya ne ba amma da ce a gaya wa Allah a ji sai su kai ka taɓa ganin ɗan bidiya ya gaya wa Allah ya ji tsakanin zana Allah ba ran ba ne duk gaba ki da wannan abu ne a sarari waje ne na haɗin kai sabida ne haɗuwan nan da suke suke zikiri yanzu zikirin nan sai zama uwarsu kai ubansu ɗaya wannan abu da suka ga iktalafat alsuluhum wal aqdu muttahidun haqqan li rabbil hamd wa shara madu wannan duk wayan abubuwa da muke karantawa wayannan littafai na shehu da kaza da littafan sufai duk wayannan abubuwa muke karanta sai dai mun sani ko ba sani sai dai ran da kaji fasarar su zaka aka duba ne ka ta ashe shi sa aka faɗi kaza amma karatu ne zunkur aka baka shi gashi nan ko ka san me ko ka sani gaba ka sani gaba to waje ne na haɗin kai daga baki ɗaya albarkar zawiyoyi albarkar kowace zawiya sai kaga Allah ya tafiyar da yakin kabilanci duk inda ake so yakin kabilanci ya tafi a shayar da su Allah a kafa musu zawiyoyi saboda za ka ga dan wancan kabila dan wancan kabila dan wancan kabila dan wancan yanzu dai muna zaune lafiya a ƙasar mu da komai ya zo ta haɗa mu faɗa da ƴan uwan mu bare yarabawa da kaza da amma jibu failayen da ta haɗa a tsakiyar da ya uwantaka na Allah in dai ba an koma siyasa ba an koma duniya ba an ba za ka ga fada ba duk ba za ka ga fada ba duk ba to zawuyoyi suna daga cikin dama shehu mafi abin da wa qadda sa'in ji zawul kilafi duk masu sabanin gasar sun durkusa a kofar gidana kowa ya manta da kansa kowa ya manta da kansa uzilu kilafan baina qaumi muhammadin mayar fadina tauhidi fi kulli ma ayi abinda is kire sabani a cikin al'ummar manzo Allah kamar ka tambaye shi to shau kai waye sabani tun kaza tun ka ita a mai sauki ne tauhidi ne zai daure zuciyar mu da kowa ya manta da kansa ina mun san sabani sai in dai sabani akwai hijabi akwai wuta kuma kalla innahu ma rabbihim yawma yusalla ma hajubu thumma innahu la salul jahim amma da an narke da an narke kowa ai shi ke yau ina ma kai da san sabani sai ka ga soyayya dan zatin Allah dan zatin ko abun mutum yayi mamaki Allah sama ba kai ba suna su su bayan suna ce suna cewa ka yafe mun na su kuma a tagar sai kai mu mun shiga zancen ka yafe mun ko ka yafe ko uzuri ko ba uzuri duk an shiga na laifin na kama ake su duk an wuce na to to sai ga yana daga albarkar zawiyoyi rikicin kabilanci ya tafi ba za ga in dai zawiya ce in dai da shehi ne in dai sun sha Allah din to sai kaga sun manta da kabi kowa ya manta da kabilarsa Allah ya saka Shehu Ibrahim da alkhairi duk wannan yana nan a rubuce Shehu ya mana maganin wanzan ba zai auri ko makeri ba ko makeri ba zai auri mai nama mai fawa menene mahauci kowa ba za a ba za a auri mahauci ba ko ba za a auri kaza kaza ba duk bayan wata wargaje wannan kowa ma ya manta da zancen aure an auri mahaucin an auri masassakin an auri makerin an auri kuma duk an zauna lafiya kuma an haifi masu albarka ma'addata da malamai da masu kuɗi da ƙwararru kaza kaza waye ji ya faɗi wannan kullukum min dukkan ku daga adamu wa adamu min turabi sana wannan sana'a ce kawai ba kaza kaza duk aka yi wa sana'o'in tamfi da kaza kaza duk wanda yake kaza duk wanda yake sai da nama ai kare zai tashi ranar lahira kawai dai yana sai da nama ai kare kawai kai kuma dan mai da nono in kana sai da abu ka tashi menene ranar lahira san can banza ne duka baki daya hali ne in mutum yana da hali mara kyau kowace sana'a yake yi sunansa mai hali mara kyau yana da hali mai kyau kowace sana'a yake kaza shehu ya ce na ga wadda ta a ko'ina na ganta cikin masu kuɗi na ganta cikin sarakuna na ganta cikin sojoji na ganta cikin yan sanda na ganta cikin kowa da kowa malamai da almajirai kuma duk an ga wannan duk karatuka kullum ana ana wato wannan duk albarkar zawiya ake samun wannan lokacin zawiya albarkar zawiya za ka ga duk zancen ni ko siyasan ma za ka ga baka da faɗa kawai dai dan dai a yi faɗe ne a shafi ƙasa an dai da maganar zawiya almajirai ne na bayan Allah za a ga duk wannan bai dame su duk wannan bai dame su dan haka ake tsoro zawiyar nan ita ce asibiti to an asibitin ya zamanto kuma wajen cuta din to kuma la haula wala quwwata illa billah ba zancen kuma warkewa duk sai aka yanda muka kai yau saboda inda za a warke din nan ake ebo cutar ma to ka gani to ni dan siyasa kaza ne ko da haka Muhammad Abdullahi Hujji sai me min aka ba da shek din nan sayin bore yasa aka rubuta ma babba a kofar zawiya sa kai ne shiga zawiya ta ganka take ke mun magana siyasa a ciki kai abin da ya kawo ka Allah ne ya kawo sai ba aka sa kasta take ila an kusa kowace a samu an kusa kowace a samu ta wannan sayan gotun duk ga baki da to ka gani ko nan ne wajen magani nan ne wajen magani to duk sai suka manta ni dan bangare kaza ne ko dan mai ko ma dan waye kai dai zo bi Allah kama zikiri manta da kanka tukun gairu da gairiya duk su fito kai dan ina ne yanzu a ni dan rabbani ne daga Allah kunu rabbaniyuna mutumin Kano ce ni Kanawi mutumin kaza ni Kadunawi ko Lagos ko mutumin kaza na Hadarafa ni rabbani ni rabbani ne na Allah walakin kunu rabbaniyuna ko ya zama rabbani shikenan bai hana ka dan fita kuma ka je ka yi siyasa kaza wajen duk sai ka kai kaza ka wannan duk ba ka amma dai duk ba ta gaban ka aikin da ke gaban ka shine ba ta zama ita ce idan ka ita ce ganin ka ita ce makirci ita ce kaza ita ce kaza da kowane irin ma abu ba wai mun ce siyasa ita kadai ba to da dukkanin bangare-bangare da waye duk zawuyoyi su suke maganin wannan kowa ya zama na Allah dan gari kaza wada na gari kaza wada bahaushe wada bayarabe wada kaza wada kaza lita'arafu kawai ba dan komai aka faɗi wannan sunan ba ila akwai Muhammadu Muhammadu da yawa a ciki ila akwai Abubakar to wannan Abubakar din kai kai kace Abubakar kali ko Abubakar na na gari kaza ko na gari kaza to wai dan a gane kawai ah kuma wai ya zama girman kai ko ni bahaushe ni nabi ko ni bayarabe ni nabi ko ni wada kaza da duk kabilu ne kai ka huwa laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab Allah yace ba karerayin ko karerayin yahudawan ba duk wanda ya aiki shine maganganu da kaza laysa bi amaniyukum to ba kaza to duk wannan zawiya tai maganin sa ita ta taso da mutane daga gaba at-tanahuru gaba ila ta'aruf zuwa kusanci ta taso da mutane daga gaba dai har yau zuwa uwantaka ta Allah daga waƙewa zuwa haɗuwa daga gudu daga masifin zai da karanta zuwa haɗa kai zuwa na Allah su za su haɗa kuɗinsu iya ɗan abin da Allah ya ba su su yi aikinsu su ci abincinsu su yi kaza su yi kaza wanda ya taimake su alhamdulillah Allah ya saka mar da alkhairi ya ga albarka ya ga komai ya yi dan Allah wanda ma bai ba su ba dai ɗan ƙaramin ƙarfinsu dai su za su haɗa duk bayan mutum ya sha Allah ɗin tabaraka to kenan kuma hadara ta mai izini ya iya tafiya ya kiwo ya iya tafiya ya noma ya iya tafiya ya nema ya iya tafiya ya saka ya iya tafiya me yake yi sha wata razala na cewa ku yi noman ma me kuke zikiri kuke Allah Allah Allah Allah Allah jan garman ma zikiri ne me ke kan ma ka tarkar Allah Allah zikiri kake duk gaba ki dai ba wani abu shi kenan kai yanzu duk inda ka shiga ba sai taimake ka duk inda ka zauna ma sai zama zawiya duk gaba ki daya motar ka sai ka zama ga AC na buga kuma ka ji dai zikiri yake ji ko Qur'ani yake ji da kaza to duk albarkar zawiyoyi ne da shekunan tasawuf wannan ta zo to ashe me littafi yake son aka ji haka zawiya masallaci ne wajen ibada ne wajen sallah ne wajen zama ai wata ibada ke bantacciya ne makaranta ce ta ilimi waje ne na wayewa waje ne na wayewa otal ne na saukar fuqara'u ila Allah wanda suka zo wajen taimako ne wajen lafiya nema da komai sannan waje ne na shugabanci za ka to tun da suka haɗa kai gina ƙila su biyar ne ƙila su goma ne ƙila su ishirin ne ƙila su kaza ne sai ka kuma wannan shehin nan yanzu kamar shi ne jagoransu suna bin goransa sai abin da to nawa sai ya gani wannan mutane kawai wasu ƙungiya ne suka haɗa kai da shugabansu to ga yanzu waɗannan sun zama haɗari fa zauren sun sha wuya a tarihi an yaƙe su an rurusa zaure ta akan wannan tunani wa'annan wato jagoro wato yanzu jagoran nan ko hukuma ta ba da horo wato ba zai duba kenan sai sai duk ba haka bane ba ruwan su da zancen zahiri hukuma da abinta inda ba sun ga kin Allah sanar kafirci buwahan a sarari ba su ma ba su shiga lamarin gwamnati ko lamarin hukuma ko na saraku babu abin da suka faɗa shi suke yi saboda da hadisai da abubuwa da yake hannunsu da tarihinsu da komai amma dai kullum za ka ga idan hukumar da waye yana kansu sun zama haɗari tun da su da imani suka bi shehin nan in yake su faɗa wuta faɗa za su wato in yake ma su faɗa mana wa idan su bai kan kowa amma kaza to su ba kafin mulkin mallaka ya zo a ga amfanin su ƙarara su baya sun sha wuya su ake yaƙa ya isa dai ɗan shehu mu ma shehu ta ni gabaki ɗaya da shi da nasa gaba ɗaya gama aka yi da su duk gabaki ɗaya don haka sai masu zafi ta waɗanda suke da tasarrufi ismal azum mai ƙarfi a hannu sai fule kaza kaza su za su sha da ƙyar da su da jama'ar tasu galibi sai masu zafi sai masu kaza wannan ya ja yan asrar duk suka shiga abubuwa kaza kaza su da a cikin Allah a galibi sai masu ƙarfi in ba haka nan da nan da sharri da washe ga an kice su an maganin su sai da an ga mulkin mallaka ya zo sun yi kokari sun yi rawar gani sannan ma aka dan so mu haɗa kai da su mun gode Allah ko kasan na ai da ga an yakin ba sasa su bayan sun yi rawar gani wajen addu'a da komai da zai almajiran shehu sun yi kokari sannan aka soma haɗa kai da mu amma sun an sha wuya abubuwa ne wa'yansu ba su faɗi ba ma ƙalla ne bishiyoyin da aka kafa na darbejiya manya na ƙasar nan ba shehunanmu ne aka sa su dinga ba su ruwa ba kuma in buciyar ta bushe shi ma shehin ya bushe ya kaɗe su suka dinga ba bishiyoyi ruwa da abubuwa ne wani ma da kan ma a faɗa ya shi da kaza kaza amma tun daga mulki tun daga yakin ba sa ga albarkar su aka kaza kaza sai abu masha Allah to haka shi ma dai karatu ne mai albarka mai kaza kaza da mutum ya san darajar tunda dai akan zancen masallaci azina Allahu an turfa wa yuzkara fiha sumu fatiha da salatul fati Thank you.